risala ko shafi na sha tara ko sharhin risala samaru dani a samaru shi ne ‘ya'yan itace a dani wanda a kusa to na yana nufin ‘ya'yan itace na ilimi ba waɗancan ba da ake sha irin da mangoro da sauransu malam ya ce to wata'atu da yin ɗa'a li'a'immatil musulmi daga shugabannin musulmai min mulati umurihim jam'i ne na alwali majibinta lamarinsu shugabannin al'amuransu wa ulama'ihim da malamansu an gane ko? wanga babi ne wanda ke karantar da mu aqida ta ahli sunna don ya ce babu ma tantiqu bihi al-alsinatu wa ta'taqiduhu al-afidatu min wajibi umuri diyanati gari ko abinda halshe yake furci da shi kuma zukata su kudurta shi na daga cikin wajibin al'amarin addini kamar manta da wannan to daga cikin shi yana daga cikin abinda yana da cikin aqida at-ta'atu li a'immatil muslimina yin da'a ga shugabannin musulmai min wulati umurihim wanda suka jagoranci amrunsu wa ulama'ihim da malamansu ina dalili Allah ce mi ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum na fata an fahimta to amma da'asu da yace ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul sai ce mi wa ulil amri kun bai ce wa atiiu ulil amri ba domin da'asu tana karkashin da'awa da'a Allah إنما الطاعة في المعروف ما أهلريت لا طاعة لمخلوق في وسط الخالق ذلك حديثي نيما أما سيتي كما يدلو cikin hadisi an kace mai ahallariyati saboda wani ba mu hankarta mai ikhtibaji irin wannan kuskure na da yawa musamman sha'ir sai a ce kamar yadda mai ta'alimi ya ci tana yiwa baiti ne ya kawo shi baitin ba nashi bane a'a mai ta'alimi ya kawo wannan baiti amma tana yiwa baitin ba nashi bane mu ya hattara da irin waɗannan abubuwa a ilmanci fil amal al ilmiya za a yi ta kamo ka musamman in kana bahasi sai ce kacewa da ya ce sai maka ba shi ne ce ba shi dai ya kawo magana cikin littafin shi ce to waɗanda al'amura kawai da bahas ilmi ko ya tara da su malamin da ya san waɗannan ka'idodin in ya fara aiki da su yanzu na zuwa hasan da kai ana ce maka gaba ɗaya bai sai ka sake wani sai ka karyo da zuwa ba wai karatun abba kai ba ka'idodin bahasin abba kai ba muna muna ina ba za ana fahimta ta sai dai a ce mai ta'alimi ya kawo wannan baitu tunda baitu dukkan tana yawa ba nashi bane ina fata kun fahimta sai a ji hattara to amma yi musu biyayya game da abin da babu sabon Allah amma kuma ba dole bane sai ake fito na fito da su da addai abba za ka yi ba ba sani kuma fahimta ba a cikin shi'anci babu zancen addini ya tsayu sai mahadi ya bayyana al-mahdil muntazar sun ce mahadil muntazar shine imamu na goma sha biyu da aka haife shi a boye yake ya bace ya shiga sirdam wani rami yanzu kullum ana kai doki da takobi daidai wannan ramin a ce ana jiran mahadi ya bayyana a cikin aƙidar ta ahalus sunna jama'a akwai mahadi ko ba karɓar ne amma da mahadin ahalus sunna da ɗan shi'a ba ɗaya bane domin mu mahadin haihuwar shi za a yi su kuma sun ce an haife shi tun wanda lokaci ya bace tun ina ganin hijira tana da shekara 300 da wani sun kace ya bace har yanzu yana cikin rami sai ƙarshen duniya zai yi ka kudin gama da akwai aiki suka kai mai doki da takobi suka ce lokacin da zai bayyana makamai irin waɗannan ba za su yi aiki ba shi yasa sai aka kai mai takobi aka aji yamlau a ba matsoraci ba wai ma'ana yamlau al'adara yamlau al'arda mini ne adalan kama muli a juran sai ya cika duniya da adalci saboda an cika duniya da mi da zalunci to irin waɗannan abubuwan suna nan to in ba hadi bai bayyana ba a samun shugaba a cikin shiyanci 'yan shi a sai suka samu matsala saboda ga matsaloli suna faruwa babu shugaba kuna fahimta ta sai Khomeini sai ya kirkiro wani abu sunan shi wilayatul faqih wilaya ta faqih da yawan waɗansu manya-manyan 'yan shi'a sun kafitar da Khomeini akan wannan qadiyya suka ce ƙarya ne babu wani wilayatul faqih yace akwai ta ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum yace to daga na an samu wilayatul faqih na fata an fahimta shi yasa manya manyan ayatul lahi ayatul lahi nan wajunan su suna kafirtar da juna amma saboda ba ku karanta ba mu karanta aqidodin su da irin sabanin su sai mu san tsammanin kamar abu guda ne an fahimta ko to da wannan ya faki to amma malaman tafsiri suka ce da aka ce atiullah an ka kawo fi'ili saboda ta'a ce mutlaqa wa atiur rasula an ka kawo atiu an ka ambaci fi'ili saboda ta'a ce mutlaqa wa ulil amri minkum da ba kawo fi'ili bane annaha muqayyada to amma kuma nonin shi kanshi ba sai a ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa rasulahu ba a ce wa atiu rasulahu ba to shi kuma yasa aka shafi anan sai suka ce saboda da'ar manzo tana karkashin da'a Allah ba a yi rarraba su ban sani kuma fahimta ba man yuta ir rasula faqad ata Allah والطاعه لائمه المسلمين من ولاه امورهم وعلمائهم shi yasa an kace wa ulil amri minkum sun kace al murad bihi al umara wa sun kace wa ulil amri minkum al murad bihi al ulama ko ba ka nan bane to duk dai karkashin da yi ma Allah da'a da yi ma shugaba da'a duk dai abinda bai saba ma shari'a ba na fata na fahimta ta domin ba abin malami a cikin a cikin saba ma shari'a yanzu da malami yawa da cewa abinda a haram ya kuma halatta gare shi sai kai ta kanka da kaga malami shi yana son ya nuna ma mutane na su abi amma shi in ta kai gare shi bai bi to ba da'awa ce yake yi ba kan shi ne yake ma da'awa shi yasa da yawan waɗanda suka ɗauki wannan manajin wallahi ba su kai labari ba mutane suna ganin kimar ka ne idan kana bin nassin abin da kake faɗa musu kai ka ce musu abu kaza bai da kyau sun hannu ka ce musu abu kaza yana da kyau ayi ayi kai ta zo gare ka ka ce a'a kai ba za ka yi ba a to kenan ba nassi da abi ba kai za a bi kin kamar addini kenan naka ne annabawa da suka fi kowa kima da daraja su suka fi kowa bin Allah bai yiwa annabi ya saba manassi ko ya kira mutane zuwa ga abota mishi ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwa thumma yaqulu an-nas kunu ibadan li min dunillah bai to annabawa su shiga gaba wajen aiki kai ka ce don kana da rigan malamta ka kira mutane zuwa ga aikin addini in ta kai gare ka kai ka jayi kuma ka ce mutane su ci gaba da binka a'a wannan ya nuna kanka ne kake ma da awa kana so a rinka maka biyayya domin abin da ya gyara ka shine addini abin da bai gyara ka ba addini bane to su kuma mutane ba su da bukatar su bi ka suna bukatar su bi ubangijin da ya halicce su ne sai an yi hatara kuma ba a cewa mutum ma'asumi na sai dai ka kwatanta gaskiya gurgurun ikon ka ina fata an fahimci ni in ka yi kuskure cikin addini ka yi kuskure ba komi ba ne domin kai ba kai ne addini ba kai ne nassin ba mun ji wannan da ke ko to shi yasa za ku ga annaba su yi ijtihadi Allah ce a bar ijtihadi nan kuma su bari ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim nan shine tunda aka ce an hana wancan lokacin sun yi busanni ba babu nasi yanzu nasi ya zo ya sace yi bayan haka to shi annabi bai ketar nasi ba kai zaka ketar nasi kuma kace mutane su bika da wani dalili ka zo da wannan kai kuma Allah ya kyauta wattiba'i salafi salih kalimatu salaf abi as-salaf amma as-salih domin akwai as-salaf at-talih al-talih shi ne abinda ba nagari ba al-salih nagari ko to in ka iske magabatanka suna akan abu ba ka kafa hujja da shi sai in ya zama to abu ne wanda yake ingantacci kafirai suna da as-salaf amma al-talih qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'aluna an gane ko a as-salaf as-salih annabi yusuf ya ce ya bi magabatan shi amma as-salih iqtida' ba ikhtida'ul a'ma bane a'abi dalil ne wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay ya bi iyayen shi ne ba dan ya iske suna abu a'a ya tabbatar da abin da suke akan shi daidai ne mun gane ko don haka in ka iske gidan ku ba a sallah ba hujja bace kace a ni uwata ba ta sallah wakka ba ta sallah ka hujjata na fata mafici kuma kan aiki mut wajen bin magabata islam yana tahiyari da abubuwa guda biyu al'asalatu wal mu'asara al'asala abubuwa su da ake kira al'asala na asali al-thawabit abubuwan da ba sa canzawa to su rike su akai abinda kuma yake iya canzuwa saboda yanayi sai a canza shari'a ta baka da baka canza abu sai ka tai tare da shi yanzu da muna sawa shadda da tc da wane ne shekara 100 da sun kauce ko 50 iyayen mu bi suke samu walki yanzu da kamin mai sa walki in kacce sai ka rike duk abin da iyayenka sun kai to yanzu ka sako walki mu al-asalatu wal mu'asara abubuwan da addini ya baka dama mubahat kai amfani da abin ka gwargwado abinda addini ce kan a canza shi to kan a canza shi a tsaya bisa gare shi kun fahimci wannan ko as-salafu salih waqtifa'u atharihim da bin gurabunsu abubuwan da suka aikata nan ba ana nufin gurabunsu ba wurin da duk salaf sun kazo sun ka zauna kai ba ka zauna nan a'a ka yi koyi da su cikin ayyukan da sun ka aikata ga ka koma dan bid'a wadda istighfaru lahum tunda bin athar tatabbu al-athar daga cikin bid'a ko sayyidina umar radiyallahu anhu an ce yasa an sare itanya wanda an kai mu bai'atul ridwan ko dan kan mutane su je su rinka neman ta ina na take su je su yi sallah ko su nemi wata albarka wal istighfaru lahum da neman musu gafara sabanin yan shi'a wanda suke tsine musu kafirtar da su to in wasu sun kafirtar da annabawa wasu sun ce annabawa ƴaƴan zina ne kamar yahuda sun ce annabi isa dan zina ne wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima an ce maryam ta yi zina an ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi zina ko ba haka ba an kafirtar da annaba an ce suna yi wasu kafirta inji waɗansu wasu sun ce ma annabawan ma kafirai ne an kafirtar da sahabbai an la'ance su to kanan kana da awa an kafirtar da kai miya ma miya abin mamaki inda an ka kafirtar da annabawa balle kai don wani bai yadda da kayi karatu ba ina ruwanka dole na sai da kayi karatu kai dai kai kokari kai karatu ka gane karatu kuma ka yi shi don ka amfani al'umma ka amfani kanka ka amfani al'umma musulmi duniya da yanzu Allah ce wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala annaba sun ce manzo Allah sallallahu ba annabi na ba to inda har su Abu Jahal sun ka koma ga Allah bu sayar da manzo Allah annabi Allah na ba kai ka jira wani sayar da mulantaka sai ya koma ga Allah bai da kai malami bane ni kake so annabta kuma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam dalilanta sun bayyana a kodan da har suka koma ga Allah sun ka kiyar da cewa shi annabi kai don kayi karatun ka shikenan sai ka ce dole sai an yarda cewa kayi karatu to a kodin sai ya mutu sai ka sai ka koma ga Allah bai da kayi karatu domin za a yi muna ba sa maka lokaci annabawan da suka fi mu kima har suka koma ga Allah wanda ba su yarda su ba sun ki karban da awarsu waye turo ka dole sai ka karba maka ha na kafirai sun ce ni eh eh kafirai sun ce manzo Allah sallallahu ba annabi Allah bane ko na'am to kafirai wa yaqulu alladhina tunda mun kawo ayar cikin suratul ra'd tana yawa wajen bayani ne muka yi kuskure wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala kafirai sun ce ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi Allah bane ko ba kana bane to har har ya koma ga Allah mutanen Makka da daman su busu yarda cewa shi annabin Allah bane ko ba haka sai lokacin da an kai fatahu Makka waɗansu daga cikinsu sun ka dawo akan tafarki na gaskiya wasu kuma suka ɗore akan tafarkin da ba na gaskiya ba mun fahimci wannan don haka dai ni abinda nake son mu fahimta ba dole bane kowa yadda da kai ba dole bane kowa ya yadda da abinda kake akan shi kuma ba a turo ka ba kai da awa don saboda kowa ya karba maka annabawa annabi nuhu ya hi ka daraja wajen Allah ya fi ka kima wajen Allah ya fi ka matsayi a wajen Allah ya fi ka komai amma Allah ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum dalibun sai dai shekar 150 yana wa'azi amma Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil kasancewa mutane yan kadan ne suka karba da awashi bai fitar da shi daga cikin ulul azmi na rusuli ba cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin Allah da zai zo ba wanda ya karɓa da awishi in yana da mata ba ta karɓa mishi ba amma bai sa ba wannan kima shi ta ragu bai zan annabin Allah ba kuka ya sauka daga matsayin shi da annabin Allah yasa in ka fara da awa ko karantarwa ungoku in mutum uku ka samu kai hakuri da su baka san inda Allah zai kai su ba amma munan galibi abin da ke jan mu da yawan mutane to in mutane sun kai yawa rubba sun kai yawa cikin su ne amfani su kana fara karantarwa a unguwarku za a ga mutum dubu sun haɗo ko ɗari biyar sati biyu sai su komo ɗari biyu da hamsin sati mai zuwa sai su komo ɗari da hamsin sati mai zuwa sai su koma ɗari su komo saba'in da biyar su komo hamsin su komo ashirin da biyar in ba yadda sai ga mutum biyar suka yi saura marmakon ka jure waɗanga masu gaskiya Allah ya tace sai ka ce a'a kai sai jama'a sun taru sai makarantar ta wace har kiyama ta tsaye ba za a kai kin karatun ba mu daina damuwa da yawa in dai ba na gaskiya bane قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث إن الله mugu abu mai arhobban za kullun yawa yana rudanmu Allah ya ce munafiqai law kharaju fikum ma zadukum illa khamala da sun fita tare da wasu karamu kun ba sai hasara dan haka yawan nasu kuna tunanin kuna tare da mutane amma mutanen banza da kuke tare da su sha'ir yace ma akthara an-nasi la bal ma aqallahum Allah ya'lamu anni lam aqul fanada inni la aftahu aini hina aftahuha ala kathirin walakin la ara ahada ma akthara an-nas yace kai mutane suna da yawa a duniya kai mamaki yawan mutane kace kai la aha bal ma aqallahum kai mutane ɗan kaɗan ne kaga wannan magana kamar ta cika ta cika rubutu ko kai mamakin kasancewar mutane kaɗan bayan ya ce kai mamakin suna da yawa ce kai mamakin suna kaɗan yace kai Allahu ya'lamu anni lam aqul fanada Allah ya san ban faɗi magana ta wuta ba inni la aftahu aini hina aftahuha ni ina bude idan na lokacin da ke bude su alaka tini sai inga mutane sun cika duniya yace walakin la ara ahada ran da matsala ta kwado min bangaren kowa ashe yawan banza yasa da abokananka da wane ne da wane ne sai lalura ta zo Allah ya kyauta to wal istighfaru lahum kalimun musu gafar والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وترك المراء والجدال في الدين دبر المراء جايية فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا والجدال الجدال في الدين أتكلم الدين وأن إن زمن باب وتفائدة إن باب شرط باعي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئذة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الجدال سنكتي أسلين شرقاء الأرض الغليظة الجدر الأرض الغليظة تند إن جاء جاية كذا أكو الكيش in ya zamanto za a yi ne ba don a gane gaskiya ba don a nuna wani kowane yana so a ce yarin jayi dan gonsa babu alkhairi cikin wannan domin ko ka gane gaskiya ba za ka bi ba ba ana tattauna ba ne don a kure mutum a ana tattaunawa ne don a gane gaskiya inda take kuma ya aiki da ita domin mafi yawancin irin waɗannan abubuwan na jayayya sai su kawo ni su kawo saɓanin da bai da amfani shi yasa yawan tattaunawa ba dan a gane gaskiya ba bai da amfani ko kaɗan ne ma bai da amfani tunda in ba gaci ake so a gane ba kenan kowa na son ya nuna ƙwarewar sa ke ta ilimi akwai littattafai da dama da malamai suka yi Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu wa muslimin yana littafi adabul bahthi wal munazara littafi ne da yadda ake tattaunawa da ka'idodin tattaunawa kuma malamai da dama sun yi littattafai cikin alhiwa wal jad ko ba haka ba sai ka karanta wata ku kulli ma ahdathahu al muhdithun kabar duk abinda masu kagawa sun kaga sun sa cikin addini abinda an ka kaga an ka sashi cikin addini an ka ce addini ba wai abinda ba addini bane mota zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam babu ta yanzu an yi ta waɗannan ni'imomi ne da Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati ma fil ard salula da babu ta yanzu Allah ya hore والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون الله زي حلتا ko ba ka nan bane abin da baku sani ba to da yace ai halitta an kace a in dan adam Allah ba shi iko ya kera abu to kamar Allah ne ba shi damar wannan abin wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat ko ba ka nan bane Allah ce ya dauki mutane fil barri wal bahri shi ya dauke da su a shi ya halicci dabbobin da suke hawa kuma shi ya ba su ilimin da suka yi suka yi jirgin ruwa to jirgin ruwan da yake dauke su da izinin wake dauke da su da izinin Allah iskan da ke tafiyar da su ba mai ciwo ce ta gane da jirgin sama da jirgin ruwa ba an gane ko da iska suke aiki a'a Allah ne ya faɗi wannan wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskini riha fa yadhlalna rawakida ala dhahri ba su ne suka gano wannan ba duk zaune na mun kai Allah ya faɗi cewa iskan da shine jiragen ruwa suke aiki shi kanshi tsuntsun da baturi ya dau ya kalla ya gani ya gane yadda yake tashi Allah ne ya tsuntsun har ya gani ya kalla alam yaro ila tayri musakharatin fi jawi sama dubban fitsaya ba wannan ruwan da suke zuwa ai iska ne Allah ya faɗi cewa zai turo iska ya tawo da girgiji wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakum amma mun ki tsaya mu karanci nasoshin mu fahimci ka'idodin kawai shi ke nasi a ce a kaza kaza ko da aka zuwa ga aya kuma maimakon ka gane cewa ayar ta yi bayanin ka abin tun da ka riga ka ce ba haka nan bane sai shi ɗaya ce ma kai ci akwai wani tawili ai akwai wani littafi ya ce kawo littafin sai ce a ina zuwa sai na yi bincike Allah ya kyauta to don haka dai abinda an ka kaga an ka sa cikin addini shi yake zancen bid'a ba wai abin da ba Allah ya hore mana na sutura da motoci da na'urori da abin da ya kama da haka shi yasa kuka ganin da waɗansu da sun ka tsananta sai su ce ai amfani da tv ai bid'a ne amfani da hawan moto bid'a ne yan qur'aniyun sun ka ce hawan mota halatti ne an gane ko amma hawan keke da mashin haramun sun ka ce saboda ita keke da ita da mashin cinai biyu gare su ja'ir ne ja'ir shine ja'iri wanda yana iya karkata eh wa min ha ja'ir shine abin da ke karkatawa kenan amma mota ita ba ta ba ja'ira bace kafa hudu ne sun gane yanzu a dogon balaguro dole sai da mota Allah ya Allah ya kyauta malam ya ce wa sallallahu ala sayyidina muhammad Allah ya kara salati ga shugaban mu annabi muhammad nabiyihi annabin sa wa ala alihi da alayensa na alayensa wadanda suka yi imani da shi kuma ka dan bane ko kuma alayensa ya ce yan wansa wadanda suka yi imani da shi in kuma an ce alayensa al'ummar sa gaba da wanda ta yi imani da shi kiran ba sai yan wanshi miji ba wa azwajihi da matansa gaba daya dukkan su babu wanda ta yi ridda wajen in shi'a kuma khadija sai dai a aljanna wasallama tasliman kathira Allah ya tsira tsira mai yawa gare shi to an kai karshen muqaddima sati mai zuwa kenan sai mu shiga cikin farkon littafi assalamu alaikum